bismillahir rahmanir rahim darasin mu na gaba shine darasi na 31 al-gurab wal jarra al-gurab hankaka wal jarra da tulu jarratun tulu gaurun shine fako jaufun shine cikin abu interior cikin abu wadaha shine yayi haske ko ya bayyanu atisha gurabun wani hankaka yayi ya ji kishi wa arada shurba sai so ya sha ruwa ko kace ashurbu ko kace ashirbu duka da yayi wa tafika yabhathu tafika bi ma'ana ja'ala sai ya shiga yabhathu an ma'in yana ta neman ruwa fi kulli ma jawarahu min aljihati na dukkan inda yake makwabtukan sa makwabtuka da shi na sasanu fa khaba sa'ayuhu sai aikin shi ya tabi kun ga idan mutum ya nemi abu sai ya gaza to sukan yi amfani da wannan ibada sai sai khaba sa'ayuhu walam yajid illa jarratan fi qa'riha qalilun min al-ma'i bai samu komai ba sai wata tulu a cikin zurfinta akwai ruwa kadan ruwa dan kadan lam yaqdir an yasila ilayhi bai samu ikon isa zuwa gare shi ba libudi gauriha saboda tsawon abin nan zurfin ta gauri kenan kuma nan qariha walituli unuqiha saboda kuma tsawon wuyanta walakin al'atasha walakin al'atasha al'atasha shtadda bihi sai da kishin nan yayi masa tsanani fa amala fikrahu sai ya amfani da tunaninsa zurfin tunaninsa fi tadbiri hilatan wajen jujjuya wata dabara ya rafa'u bi halma ilai wanda zai dauko kodar wannan zuwa gare shi ma dama huwa ala ghairi ma dama huwa ghairi qadirin ala alwusul ila ma'i mutakan dai shi ya dawumantu ba mai iko ba ne ya isa zuwa gurin wannan ba wasan mama ala Allah ya turkul makana sai ya nace akan cewa fa ba zai bar wannan guri ba hatta ya sharaba min tilkal jarra har sai ya sha daga wannan tulu din wa kala fi nafsi cikin ransa sai ya ce idza sadaqa azmu gaskiya idan har azamci niyya ta tabbatu ta ingantu wa dhahar sabilu hanya ko zai budu sai anya ku zai gudu to kamar wani irin karin magana za mu kawo shi a hausa idan dai har e ka kudurta abu za ka yi shi ko ka sa ranka to ko bari ko bujima hanya Allah zai gudu maka to daga nan da zuwa karshen karatun sai a tunato mana inda zalika iltafata haulahu a yayin nan sai ya waiwaya gefensa iltafata sai ya waiwaya gefensa fara hijaratan sagiratan sai ga wasu kananan duwatsu kathira masu yawa fa zahaba ilaiha sai ta fojin su wa akhadha wahidan bi min qarihi sai ya dauko dutse ɗaya da bakinsa min qari shine baki irin na tsuntsaye wa ramahu fil jarra sai jefa shi cikin wannan tulu din fartafa alma'u qalilan sai ruwan ya rinka dagowa kadan fa'ada waja abi gairihi sai sai ya koma ya dauko waninsa ya zo da wani dutsen faramar tafa'a fazadar tafa'ul ma bayan ya jefa sai daukakowar ruwa a sama sai ya karu fa'adarka annahu idza istamarra da haka ne ya riska cewa idan ya ci gaba ala amalihi ga wannan aikin sa haza wannan wa adaba wada aba alaihi kuma ya nace akai ko kuma ya dabi'antu akai ko ya doge akai balaga ga ya taho to gaskiya zai kai matukan abin da yake nema wa atafa hararata atashi kuma zai kashe zafin kishin kishinsa falabisa yankulul hijira sai ya ɗau lokaci yana ta ɗauko duwatsu wayar miha fi jofil jarra yana jefa a cikin wannan tulun walma'u yartafi'u alharin ruwa ko na ɗaukakuwa fi ha zuwa gare ta kalilan kalilan kaɗan kaɗan hatta amkanahu an yasir ila ilaihi akhiran har sai da ya iya yiwon masa ya isa zuwa gare shi a karke fashari ba sai ya sha ruwan hatta rawiya har sai da ya koshi me in rawiya yarwi kamar rawa yarwi shi ma to sai dai wajen masdar ana babancewa wannan rawa rawiya yarwi na riwaya riwayar wi riwayatan ne wannan fa riwayar wi riwan dausayi kenan dausayi kenan ka ce mene ne? ka ce mene?
a damar rayin din ne ce eh rawa rawiya na'am hatta amkanahu an yasil ilayhi ko fashriba haka ne fashriba hatta rawiya sai ya sha ruwan nan har sai da ya koshi ka gani shariba sharibtu shurban rawiyan ka gani eh zai iya zuwa da fataha ma rawiya min alma'i wa nahwi rawiya rayyan kaga zai dauka eh zai dauka rayyan
na tuna na tuna da mm karatun mun tasiri ta ayi na'am na'am na'am Rawiyan.
na'am. eh shi ya za da tuna ka ismul fa'il kuma rayyan yan eh ismul fa'il miji kenan eh namiji rayyan mace kuma rayya ya ya din ga rayyanatu tunda
jam'un shiriwa'an eh akwai rayyanatu mako wanda ta sha ruwa ta ƙushi kenan
ayi na rangana
Allah ka samu dace mu'annath ma ana cewa rayyan ichi ma eh rawa rawiya yarwi rayyan shi ne ta dai na rai eh shine ai Allah ya samu dace to hatta rawiya ba da sabrihi har sai da ya koshi bayan haƙurinsa wa jaddihi da ƙoƙarinsa wa kazalika irin haka ne kullum man jadda wa jada duk wanda ya nema zai sama haka ne kuma man jadda wa jada za mu iya samun majma'ul amsal na wannan mai ko sunan shi ne to in Allah ya tunatar da shi da ni sunan sai in ga muku kawai ya tattaro suna ya tattaro karin magana ne kawai duk wani karin magana na larabci da ya tattaro zai tattaro sai ya ba maka bayaninsa ya fassara maka shi الذهب زيناري أسورة من داي ميب مفرد نشي سوار معاصم شيني مئسم أقراط دم كناي جمع كرتو الهلا قندقي kayayyakin ado na mata agwa ya wautar annafisu mai tsada mace fa nafisa ko bariƙun shine haske sulama gababba mahsurun to mahsuri kan zanto abin bakin ciki haka yakan zanto yakan dauki dai ma'anona ya danganta da jimla yamilun nisa'u ila zinati mata adabi an ce su suna karkatuwa ne zuwa ga ado hmm. ko karamin yarinya ce mala ina nan da yarinya ba ta dai- ba satin ta gabata aka yayi ta wallahi malam wata rana sai ta dauko abin shafi shafe idan ta tana shafa a fuska kamar yadda ga yaran nan sumayya kai awo mai ne shawfil hilati wa huwa bil khisami ghayr mubin eh mm, Allahu akbar Allah ya shirya mana eh gaskiya ne eh ka shi maka wancan anya da guri ko eh tamam yayi kwa na'am dan matsa wani
tani dai ina gani kufa kai ba
a ina gani sosai Allah ya samu dace to muna ina ne fa yattakhidna min adh-dhahabi asawirat aswiratan sai su rikibi abin hannu da zina daga zinari yalbasna hawan da suke sanya shi a hannu fi ma asimihinna a nan mi isam wuyan hannu kenan mi isam mi shi ma'asim wa karatan a wrist wrist kaga wannan w din silent ne ko eh ba we wrist ba ri wrist akwai w a farko w din silent wa karatan da dan kunnaye yu'allikna ha wanda suke rataya shi bi hinna a kunnayen su hmm wayin zamana kai kaga wata fitina ta fito wallahi tallahi mala abun gunin ban takeici anan kan nono yanzu ne kamar na namiji shine kuma za a sa wani abu a huda shi sai a sa sai a rinka sokawa abin abin ado nonon namiji ba mata da mata ma haka ko mata ma sun fi wallahi tallahi malam gashi nan haka zaka ta gani abin babin gunin ban mamaki ta kai ci namiji ya zuwi a huda nonon shi sai a sa mishi wannan abu to in mace ta yi tan ana ado to kai namiji menene da wuta fa ake ake wata wani abu kaman kaman dan karamin kusa sosai haka shine za a huda wallahi bala'i kala kala ma nan gasu nan eh dubu hamsin fuska kawai decoration hmm? lagos dubu ɗari biyar kawai nan daga wannan na na fuska aikin banza aikin wafi da wannan dubu hamsin aka je aka ɗauka aka sayi bungunan shinkafa da shi ko da rabi rabin buhu aka raba mu talaka ya fi to duniyar ce dai za a batta ai Mm. to Allah shi fahimtar da su su taimaka mu ma Allah shi hore mana mu taimaka da dukiya mai albarka wa hadhil huda kaga waɗannan kwandagen ababan ado galiyatu saman masu tsadan kuɗi ne la yahsiluha illa alghaniyatu ba mai itara irin waɗannan kuɗin sai masu mawadata min hunnan daga cikin su li'anna adh-dhahaba saboda shi zinari ma'adin wani nau'i ne ma na ma'adi ma'adini kalilul wujudi mai karancin samuwa yastakhrijuhu nasu min jawfil ardi mutane suna fitar da shi daga cikin ƙasa bikaddin da wahala wa ta'abin da gajiya wa yasta'miluna fi dhalika alatin daqiqati sun'i kuma sannan sukan sana'anta ababan ababan da suke aiki aiki da su sune alat kaman tools haka dakikata sun yi waɗanda wajen sana'anta su sai an bi dikin dikin dikin dikin a hankali a hankali kabiratar kima amma masu kima mai girma ka dubi ina wannan baramu wanda suke sa a hanci din nan akwai wanda fa malam sai kai jari da shi kai jari da shi za ta manna ɗaya a nan man ɗaya kuma a nan miliyan hamsin ta koma koko da koma ba ishe yin ce ta koma? matan waka ce shi ne ce ta koma? Allah ka samu dace wagar wuji da hadal ma'adinu hakika ana samun wannan ma'adinin fi jihatin muta'addida a cikin jihohi masu jihohi masu yawa fi amurka a ƙasar amerika wa afirkiyya da afirka wa australia da australia regions karat wa kullama aliman nasu bi zuhuri ma'adinihi duk lokacin da mutane suka fahimci bayyanantu wannan ma'adinin fi makanin a wani guri sara'u ilaihi jama'atin sai su yi gaggawa zuwa gare shi cikin tawaga-tawaga wawo hudanin da kuma ɗaiɗaiɗaiɗai kaga hal ne fa dukansu hal tariki na auladahum suna masu barin 'ya'yayensu wa ahlihim da iyalansu wara a zuhurihim ta baya- a bayansu tama'an fil mali don neman kwaɗayin duki- don kwaɗayin dukiya lafazin tama'an shine maf'ul li ajalihi fa minkum man yablughu qasdahu daga cikin su kuma akwai wanda yakan isa zuwa ga manufarsa wa minkum man yartaddu akwai wanda yakan jiyo kha'iban yana mai tabewa mahsuran abin bakanta marai mahasaratin alaihim masu bakin ciki kenan a gawa hadal ma'adinin nafisu wannan ma'adinin mai eh, mai tsada ya wautar da jami'an nasu dukkan mutane da safa'i launihi saboda asfar saboda kashe-kashen launinsa din nan mai ruwan kwai wa husni bariqihi da kuma kyan haskensa kai ma da yin kaga zinari ko a sai ka ce subhanallahi Allah yayi halitta gashi na shining gashi na gashi karkar fa innahu la yasdau na farko dai bai tsatsa komai irin inda zaka ji shi ko mun kura sai dai ka dauko ko ka kabe shi wa huwa aslabu min alhadidi kuma yafi yafi yafi dutse tsauri ai mutumin ka daga cikin sana'an su kenan dace waye ka fitar mada littafi eh a ya nuna mu hotunan duka ga su malam wallahi ka gansu malam abin sai ya baka mai sha'awa ga su katan katan katan katan lokacin suna aikin asan yayi aiki da masu ji- masu tukin jirgin ruwa na faransa ba a ina ya aiki da su sosai wa aliyana minhu fit- fit- fit- fit tattaliki amma ya fi karfe taushi wajen bugu watamdidi da ja kam a ja shi haka a ja shi kaman alewa ba ya fi karfe to shi idan har yi wuta ta ratsa shi biya su amkana ta tariquhu ila safa'iha ta yadda zai iya yiwa a bubbuga shi a yayyanka shi zuwa ga faifai jami'in sahifa raƙiƙa siriri jiddan sosai kaga shi kaga man misali a ce sirrin kulkuli ka dubin da ake ku curin kulkulin da mantara mantara haka za ka curin hannu irin wanda aka zo da shi daga sakwato tun manya-manya to ai shi zinare in aka yi irin wannan to zai iya sayin shi sai ya kudin gaske sai dai a rinka fitar da shi kanana kanana kanana kanana wani lokaci wani ma kaman kan biro haka za ka su wani ma bai maka kaman kan allura sirri sirri da yawa saboda in aka ɗauko ɗan ƙaramin shi ɗan daidai kan allura amma malam ai kai ka samu na jari da kanan har phd mana yi
last year akwai wani a kasan wankan kashin nan somaliya ko gambia na gambia na'am da cikin masu hari ya gama rayuwar shi sai a ƙarshe Mm.
Allah subhanahu wa ta'ala a kusa da gidan shi ba duk kawai yana dangi Allah akbar samu ƙaru ya samu ya kai ke ya sai kuma ya shida hmm Allah an mai jirgin kudin Najeriya 1.6 billion Allah mai iko abin da ya samu Allah mai iko 1.6 billion ka gani to kaga shi wannan ƴaƴan shi cikin shikenan sun gama gashi ina kama da abin da na kwanci ga na da wani kan da ya mhm masha Allah to Allah ya mana gamdakatar mai albarka alan kai irin wannan ai sai ka zance kawai phd Allah kai farfesa ma wallahi kai ta karatun
kamar wannan mansa musa na wanda ya sarkin mali a Mm.
ƙarfi dan suna ce mai har yanzu tura suna mai kaki da the richest man the richest man even in his garden mhm tun da aka yi duniya har yanzu ba a mutum da ya kai shi na'am saboda an ce sanda zai yi aikin hajji ƙasa al'adar abin da ya fi da ton da zinari ton ɗaya da zinari aka tura a bayan dabu hmm Allah kai mana arziki mai albarka mai jagora da zinari a gidan gidan da zinari hmm ya mutu kudin da ya mutu bari ya su kumbatin ya kudin najeriya wajen cin miliyan ɗaya
Allah shi mana arziki mai albarka wanda za mu taimaka ma addini za mu nema aljanna da shi na'am idza wudi'a khamsa ashara alfan alfan minha idan aka dora dubu goma sha biyar daga ciki ba zuwa fauka ba'adin wasu saman wasu lam yazid samkuha jami'an ala tuli salama asbu'in jikinsa ko kuma dukansu in aka tattara su ba za su wuce ba za su kai ko kuma za su wuce tsawon gaba ɗaya na yatsa ba kun gane yan ƙananan ƙananan shi idan aka tara su kamar wajen dubu goma sha biyar aka ɗibo su aka ɗora kan wasu to ba za su wuce ba za su kai tsawon gaban yatsa ba ma amma ma da sai kuɗi wa kazalika tu'malu minhu aslakun haka nan ma akan sana'anta zare a daƙu min sha'ari wanda yake daga zinari wanda yake yafi gashi sirri wannasu wannaru shadida kaga wuta mai tsanani la tuzibuhu bata bata yana kar da shi daga azaba yuzibu izabatan illa bi sa'ubatin sai da wahala ruwa ta wuta take narkar da shi wuta ba wa mata da idan kuma yayi sai sanyi ada ila salamati lula sai kuma ga ɗabi'arsa ta ƙarfi ta farko eh tsaurin gaske na'am subhanaka lam yamlik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan duba mana wajen nan